بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ضبهون أبناءكم ويستحيي نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana cikin suratul arafi a kan sha'anin annabi Musa alaihi salatu wassalam da bani Isra'ila mutanen shi. Allah ya ce wa zukuru ya Rasulallahi, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ka ambata wa mutanenka ya ma'aikin Allah. yayin da nan Musa ke gaya wa ‘ya'yan Isra'il, iz an jaina min ali fir'auna, ai yayin da muka tseratar da ku daga jama'ar fir'auna, ya su muna su al'azabi, suna ɗanɗana muku azaba mummuna na ayyuka na wahala, noma, gini kashe mazaje da raya mateku ko shi ne yuƙattilu na abna akum wa yastahayuna nisa'akum suna kashe ‘ya'yayenku maza suna barin kuma ‘ya'yanku mata wa fi zalikum wal'anja'u wal'azabu cikin wannan tseratarwa da azaba bala'un in'amun a wiftilau wato akwai ni'ima a ciki ko kuma jarabawa ta Allah maɗaukakin sarki min rabbikum daga wajen ubangijinku azimun mai girma ko sai ya ce ni ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin to annabi Musa alaihi salatu wassalam sun yi alƙawari ko Allah ya yi masa alƙawari ma'ana akwai alƙawari tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne wa wa'adna Musa salasina lailata mun yi masa alƙawari kwana talatin nukallimuhu za mu yi zance da shi in ji Allah idan ha'iha idan kwana talatin ɗin ya ƙare bi an ya suma ha shi ne ya yi azumin kwana talatin safiya da mareci wahiya zul aqadati shi ne zulƙada ya yi azumin watan zulƙada kwana talatin gaba ɗaya fasama sai annan musa ya yi azumin kwana talatin falamma tamma an kara kulufa fami lokacin da azumi ya kai kwana talatin annabi musa ya gama azumin sai ya ƙi wato ya inkarci wato bashi da yake fita daga bakin shi na mai azumi kasan an wuni ba a ci ba ba a sha ba za ka ji baki yana ɗan fitar da wani iska sabanin iskar da in an ci abinci take fita fastaka shi anan Musa sai ga to ai zai je yayi zance ne da Allah tunda zai tafi taɗi da ubangiji fastaka sai yayi aswaki amarahu Allah bi asharatin ukra sai Allah ya ce masa ni Musa wannan ba shi da ke fita daga bakinka da shi nake so yi zance da kai don haka ka koma ka sake yin wani azumi guda goma ko liyukallimahu bi qulufi fami dan yayi magana da shi da wannan nau'i na iska ta bakin mai azumi wannan ya nuna girma na azumi a wajen Allah madaukakin sarki dama ya ce as-sawmu li wa ana ajizi bi kafin yunwa ba ta da daɗi tun bayan asubashi a ce har a kai zuwa faɗuwar rana babu ci babu sha lalle wannan ba ƙaramin abu ba ne saboda haka kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa atmamna ha bi asharin sai muka cika mishi da guda goma min zulhijjati ya yi azumin zulƙa'adati ga kuma zulhijjati amma zulhijjatin sai aka ce ya yi kwana goma kaga ya samu a, kwana goma na farko kenan na zulhijja wal fajari wa layalin ashar layalin ashar din kenan har sai da ya kai ranar jajibere ranar alhamis aka yi arfa ranar juma'a ya sha ruwa azuminsa ya cika arba'in kenan fatan mahami ƙatu rabbi sai ya zama daidai adadin kwanuka da suka yi alkawari da Allah bi kalamihi iyahu da cewa zai yi magana da shi arba'ina lailatan arba'ina halun kasancewar kwana arba'in lailatan tamyizi kenan ko wa ƙala musa sai annabi musa ya ce li'akihi harunu ga ɗan uwansa annabi harunu ne ai ka zama mayau kun kalifati ka zama kalifa na ko inda zihabiki ilal jabali lil munajat yayin da yayi nufi zai je ya gana da Allah a jabal dur saina yace ka zama kalibana fi kauni cikin mutane na wa aslahi ka daidaita amrahum al'amarin duk wanda ya zo wajenka nasiha tambaya ka zama dai kana cikin hidimarsu wala tattabi sabilal mufsidin bi mawafaqatihim ala al ma'asi karka ba hanyar masu barna ai masu wato mummunar ɗabi'a daga cikin 'ya'yan Isra'ila ku yi tarayya da su wajen saba wa Ubangiji maɗaukacin sarki na'am annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayka qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فأنا موسى عليه الصلاة والسلام يا يا أزم ذو القعدة كوانا ثلاثين an ƙara mashi da zulhajji na kwana goma kaga kwana arba'in kenan ya bar ɗan uwan shi cikin garin Misra shine Harun ya zama kalifan shi a wannan yanayi ya to wajen magana da Allah maɗaukacin sarki shi da Ubangiji cewa lamma ja a Musa limi katina yayin da annabi Musa ya zo inda muka yi za mu gana da shi mi zance shi ne miƙati aini waƙatin lazi wa adnahu bil kalami fihi ai lokacin da muka so mu yi magana da shi kallamahu rabbuhu to gashi alkawari ya cika kallamahu rabbuhu musa kalamun lahi kenan ubangijinsa ai ya yi zance da shi bila wasiɗatin ba wani mala'ika ko wani a tsakiya kalaman sami'ahu min kulli jihatin wato maganar Allah ba da kunne ake jinta ba ta ko ina ake jinta ko alhali kuma ubangiji madaukakin sarki lokacin da nan Musa ya zo sai da aka yi wata shimfiɗa ta musamman aka ce farsaki tara gabas da yamma kudu da arewa kasancewar wajen daji ne ba wata dabba da ta saura a wajen har izuwa mil ashirin da bakwai ko kowane farsaki ɗaya mil uku ne kuma kaga farsaki tana mil ashirin da bakwai gabas yamma kudu da arewa sai famala'aha bin nuri ubangiji ya cike gurin da haske haka alƙadi iya ya rawaito wannan magana saboda haka fatajallal haqqu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala cikin fi riyadus tafsir yace sai ubangiji ya tajalli sara yukallimu Musa bi zatihi sai zamanto yana magana da annabi Musa alaihi salatu wassalamu bi zatihi aliyati kalaman da zatin ubangiji madaukaki zance la yasma'u lahu Musa sautan wala harfan ولا أولا ولا آخرا ولا لغة ولا بداية ولا نهاية كاجزا شر الله domin ba da harshe yake maganar ba harshe halitta ne kai kake da shi ni nake da shi shi kuma Allah shi yayi halittar harshe so da haka Allah ba shi da harshe amma Allah wa huwa mutakallimun basirun sami'un ko Allah yana gani amma ba da ido irin wannan irin naka ba, amma kawai ka yadda Allah na gani. Sami'un Allah yana ji, amma ba da kunne irin wannan naka ba domin kunnen ka halitta ne shi kuma Allah ba halitta ba ne. Basirun mai gani ne ba da ido irin naka ba, bal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Shehu Ibrahim. Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya ce wani irin zance ne ake tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salatu wassalam. A zancen babu sauti, a zancen babu harafi, a zancen ba farko kuma babu ƙarshe, ba da lugga ake maganar ba, ba da kuma harafi ake fitarwa ba. haza kalamullahi shau ya ce irin wannan magana ita ce maganar Allah fatu za ta ce to fa nan Musa alaihi salatu wassalam ya yi magana da Allah maɗaukakin sarki ya ji kuma zancen Allah to bayan annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya yi magana da Allah ya ji daɗin zance da Allah sai ga to ai kuma ya kamata fa ta bakin abin nan ko kuma ai wanda ai ƙuru-ƙuru eh tun da an yi magana an ji sautin juna to kuma ai ya kamata a gana kuma ido da ido sai Musa ya ce ƙala ya ce rabbi arni nafsaka ubangiji ina so ka nuna min kanka da kanka anzur ilaika ina so in ganka talabin ru'uya annabi Musa ya nemi ya ga Allah ma kala unzur ilaika saboda ya ce ina so in ganka Allah ko kala sai ubangiji ya ce da annabi Musa lan tarani ai ba za ka ganni ba ko la taqdiru ala ru'yati ba za ka ganni ba abin da yasa yace wata abiru bihi duna lan ura Allah bai ce masa lan ura ba ba a gani na domin ya ce hujuhun يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة sau da haka Allah bai ce masa lan ura ba domin yufidu imkanu ru'yatihi ta'ala ana iya ganin Allah madaukakin sarki ana ganin Allah inda jamhuri malamai sun taru ahlus sunna sun tabbatar da ana ganin Allah madaukakin sarki wa ru'yatuhu kuma ganin Allah ja'izatun ya halasta ana ganin Allah ya zo cikin littattafan malamai magabata ahlus sunna yadda sun yi rubuce-rubuce akan ganin Allah da yadda suka ga Allah da kuma abin da ya zarci tsakaninsu da Allah maɗaukacin sarki a shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu ganin Allah da yake Allah ba siffa ba ne shi yadda zan gan shi daban da yadda kai ma za ka gan shi daban ya danganta da irin kimarka da matsayinka da kusancinka da Allah maɗaukacin sarki ko sai Allah ce annabi Musa alaihi salatu wassalam walakin zur ila jabali amma kalli dutsen can jabal dur saina a kenan allazi huwa aqwa minka shi wancan dutsen ya fi ka ƙarfi ko fa in istaqarra ai sabata makanu idan dutsen ya tabbata a gurbin shi yana nan a saufata rani to za ka gani falamma tajalla rabbuhu yayin da ubangiji ya tajalli ai zahara min nuri shi kenan ya yi tajalli da hasken shi ko kadara nisfa amulatil kinsari wato daidai gwargwadon kamu ɗaya na ɗan ƙaramin yatsan hannu kamar yadda zuwa cikin hadisin imamu hakim liljabali akan dutsen hasken Allah ya tajalli akan dutsen ja'alahu dakkan ai sai dutsen ya tarwatsi shine ai madakukan mustawiyan bil ardi ai dutsen da isa ya tsaya ba sai dutsen ya watse ya zama ya radaddace ya yi daidai da ƙasa a nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba dama ka haɗa shi da kowa da komai shi kuma a matsayinsa da ubangiji ya ce mishi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى sai ya zamanto cewa wa in qabalta lazzata lan tarani bima kazaba alfuadu fahimtu ma'ana wa Musa karrama gashiyan wa Ahmad lam yaziga zahala da dai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda haske ne ya haɗu da haske a cikin haske ya koma haske ya sai rani a cikin haske so da haka babu kowa babu komai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karra Musa sa'ikan take sai annabi Musa ya faɗi matacce sa'ikan din nan ai magashiyan li hauli ma ra'a su ma ne amma tafiya akai da ruhin shi tafiya mai tsawo yana wannan tafiyar sai me sai ya ga Allah wato ma'ana don haka bai ce masa lankura ba sai ce lantara ne saboda zai iya ganin shi amma da ce masa lankura ba a gani na to ba wanda zai ce ya ga Allah don haka a wannan mahalli abdullahi dan abbas imamu hassan dan aliyu dan abi dalibu alaihi salatu wassalamu suka ce manzan Allah ya ga Allah zancen suna da ƙarfi falamma a faƙa yayin da annabi Musa ya farka ƙala subhanaka ce tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika ce na tuba ka gafarta min tuba nake tuba nake ya ubangiji ko min su'ali malan umira bi wato ya kamata Allah ne ya masa izini tunda yayi magana da shi in aka ba a sannu ma za a sadu ido da ido to amma bai jira an yi izini a ce to ai ya kamata ka shirya kuma mu gana ido da ido ba sai ya ce tarku aulaka kenan ai da ya ji dadin magana sai ce to kuma ina so in ganka saboda haka ya ce tuba nake kaga annabawa ce wa ana awwalul mu'minina fi zamani yace ni ne farkon mumini cikin zamani na na yadda cewa kai isar ka ta kai isa madaukakin sarki na'am قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتنا من الشاكرين
to ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qala ya musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa kuzma ataituka wa kun min ash-shakirin to bayan annabi musa alaihi salatu wassalamu ya farfado a wannan guri babu kowa babu komai sai shi Allah madaukakin sarki wakila ya zo cikin hadisin cewa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam saboda zaɓensa da Allah ya yi yana gefen inda ake wannan magana da annabi Musa amma da mutum da aljani da dabba da tsirrai da rauhani da shaidanu da ƙwanƙwamai da duk dabbobin da suke wajen aka ce ubangiji sai da ya umarni aka share gurin aka kewaye shi gabas da yamma mil ashirin da bakwai bakwai shine tis'ata farasikin farsaki tara tara kasan mun faɗa farsaki mil uku ne saboda haka tukunna Allah ya yi magana da annabi Musa ma a wannan guri don haka sai ya ce mishi ya Musa ya kai Musa inni tsafaituka alan nasi bi risalati na zaɓe ka akan mutane da cewa kai jakada na ne ko mutanen zamaninka wa bi kalami ai takallumi iyaka ka yi magana da ni ka zama kalamun lashi wa kuzma ataituka min al-fadli ka riƙe abin da muka baka na daga falala wa kun mina shakirina kuma ka zama cikin masu godiya ga Allah bisa ni'imar da Ubangiji ya yi maka na'am
وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ترتيب دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامرر قومك يأخذ بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح وبنجد شيء مربو تامشي شيء موسى كينا عليه الصلاة والسلام في الألواح ألواح التوراة تشن أو ألن التوراة وكانت من صدرة الجنة إتا ألن التوراة نما غرير الجنة كاجا شيء الجنة ما أكوي مغريا ko itacen da aka yi rubutun allan allan magariya ne magariyar kuma ta aljanna ce aka sassaka allan tukun aka yi rubutu a jikinsa allunan an ce guda bakwai ne wakila malam ya ce a'a allo ne ɗaiɗai guda goma asharata min kulli shay'in yuhtaju ilayhi fi din duk abin da ƴaƴan Isra'ila suke nema na addini zamaninsu akwai shi a cikin wannan Allah mau'izatan jan kunne ne wa tafsilan tibyanan li kulli shay'in kuma bayani ne duk abin da ya shiga musu duhu kamar mu jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mana ma faradna fil kitabi min shay'in ba abinda aka bashi ba tare da Allah ya bayani mana shi a cikin alqur'ani ba sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san inda abin yake ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba kuma ba zai sani ba shikenan بكل شيء كو آه فخذها كريكيتا بقوة بجد واجتهاد كريكيتا ده قلبي wannan attauran maganar Allah ce wa murqau maka kuma ka umarci mutananka ya akuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqina ubangiji ya ce su riko da kyakkyawar fahimta ta wannan alluna na attaura kuma zan gadar musu in ba su garin misra ko nan inda fir'auna aka halaka shi ya bar garin Allah zai mallaka musu garin kuma ubangiji zai sanar da su dukkan abin da ba su sani ba na'am
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية غافلين لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فالنبي موسى عليه الصلاة والسلام ya yi magana da Allah kuma ya ga Allah a takaice tun da ru'uyoyin da malamai suka kawo riwayoyi daban-daban a nan Musa ya ga Allah bayan ya ga Allah to dawowa gari kuma ya gagara ba dama ya shigo gari kai tsaye domin gaba ɗaya siffarsa ta gama canjawa duka ya kasa shigowa cikin mutane saboda da ya shigo cikin mutane duk wanda ya ganshi sannan mutuwa zai duk wanda ya ganshi a wannan lokacin shi annan musa take kawai an ce mutuwa zai sai da ya jinkirta kwana arba'in abu annan musa alaihi salatu wassalamu ya iya ganin mutane ya sadu da mutane har ya fara yin magana da mutane a sai ubangiji ya ce su asrifu an ayatiyar lazina ya takabbaru na fil'ardi da sannu zan juya da la'ila ƙudurati minal masnu'ati wa gairiha alamomi na isa wanda ya ba wa mutanen fir'auna za su dawo wajen bani isra'ila su ne allazina ya takabbaru na bil ardi bi ghairi haqqin waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da wata hujja ba ko shine zan kama su ba zan bar su ba ko ba su gaba da girman kai ba wa in yarau kulla ayatin sune waɗannan da dukkan aya in suka ganta la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabila ay tariqar rushdi alhuda allazi ja'a min indillahi ita ce shiriya da ta zo daga wajen Allah la yattakhizuhu sabila ba sa rikanta hanya ta gaskiya yaslukuhu su shige ta wa in yaraw sabila al-ghayyi ay dalali in kuma suka ga hanya ta bata yattakhizuhu sabila sai su rike ta hanya zalika bi annahum kazzabu bi ayatina dalilin da yasa suke haka sanadin sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu an haga filin kuma sun zama marafkana akan ayoyin ubangiji na'am والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا أما كاغا ودند كما suka ƙaryata ayoyinmu ولقاء الآخرة da magana akan tashi ayil ba'as wa gairi tashin alkiyama da watanta suka karyata ta habidat ubangiji ya ce ai badalat a amaluhum mun lalata ayyukansu ma amilu fi duniya abinda suka aikata a duniya min khairin na daga alkhairi kasilatin rahim kamar sadar da zumunci sadakacin da ba da sadaka فلا ثواب لهم لعدم شرطه ba su da lada a lahira saboda rashin sharadi amma a duniya za a ba su kome suke so amma rashin yadda da tashin alkiyama da rashin sharadi na imani da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani a ranar lahira ba su da komai shi yasa za ga irinsu a duniya saboda kyautatawa da suke yi ba abin da Allah baya ba su ita sadaka maganin musiba ce a wajen ma kowane irin mutum karka dinga wasa da sadaka karka tsaya kai dole sai dai a baka kai ba za ka bayar ba kai ma ka dinga bayarwa mana ko Allah ya ce hal ma yujzauna illa jaza'a ma kanu ya'maluna hal din nan ma'anar ta ma shine awunta kenan ai ma yuju zauna ba abinda za a sakanta musu da shi illa jaza'a ma kanu ya'maluna sai sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa na'am
واتخذ قوم موسى من بعده من حوله عبدا جسدا له خوار ألم يروا أنه ما يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
ubangiji madaukakin sarki yace wattakaza qauma musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu kuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wala liyah wala yahdihim sabila wattakaza qauma musa to bayan tafiyar annabi musa da zaman da yayi da dadewar da yayi dan yin magana da Allah ganawarsa da Ubangiji maɗaukakin sarki, da kuma abubuwan da suka faru muka ambata a baya, to har mutanen shi sun fantsama ko min ba'adihi bayansa ai ba'ada zahabihi ila almunajati bayan tafiya da yayi ganawa da Allah madaukakin sarki sun riki wani kayan au ado minhu lihim allazi ista'arahu min qaumi fir'auna bi illati arfin fa baqiya indakum wani kaya ne na angwanci na aro wanda yake wajen mutanen fir'auna tunda an riga an halaka shi shikenan wanda ya sa aka ari abin ya hada da ƙasa shine Musa Sami Riyo bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalamu shi kuma Sami Riyo ya fito ijilan sagahu lahum minhu samiri sai ya suranta shi kaman dan maraki saniya kenan ko saboda haka shi kuma Allah ya bashi wata fikira an ce babarsa ta haife shi ba da aure ba sai ta ɗauke shi sai ta ga ta yadda shi a bayan gari a cikin kogon dutse to saboda Allah Allah ne alkalku iyalun lashi sai umarni wa mala'ika jibril ya ce a dinga bashi madara yana sha so da haka da ya tashi yana girma yana girma sai ya gane mala'ika. To, kasancewar ga yadda Allah ya yi shi, mala'ika Jibrilu galibin yawan tafiya shi yana tafiya ne a kan abin hawa, shi ne doki ko dokiya. Doki ko dokiya, godiya ce nan ko? Sau da haka yana, yana kan tafi a kan doki ko kuma godiya. Musa Samiri sai ya ga idan godiyar mala'ika Jibrilu ta karci ƙasa sai ga ciyawa ta fito. Duk inda ta taɓa kawai sai basira ta bashi sai ce in aka haɗa wannan abin da wani abu zai ba da wani abu. Har ya gane cewa yana da amfani. Kuma shi bai san mala'ika Jibrilu ba. Amma da ya rene shi da ya girma ne sai ya gane shi ya fahimci wannan da yake zuwa wajen shi ba mutum bane kuma abubuwan da yake gani na ban mamaki sai ya gane cewa wannan wata halitta ce daban don haka sai ya hada yana hadawa da ya kwaba yana daukan ciyawar ya tura kawai sai ta tashi sai ta yi kara tana ihu jasadun lahu kuwar din kenan aiko sai ta zama idilan jasadan laman wa dahaman ko lahaman wa daman sai ta zama jini da gudan tsoka jibrilu kenan ba lahu kuwarun yana ƙara yana sauti ko sautun yusma'u in kalaba kamar wato tukunya ce idan aka kwankwasa ta za ka ji tana kwankwan kwankwan kwankwan بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل saboda ƙasar da ya ɗauka daga kofatan wato doki ko godiya ko dokiyar mala'ika jibrilu fi famihi fa inna asarahu hayat a wannan gurbin da dokin mala'ika jibrilu ke taka ƙasa akwai rayuwa a cikinta ko yanzu ka gani za ka iya ɗiba ya zama wani abu kamar da shi wani abu saboda girma na mala'ika jibrilu ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum ko shin bau gani ba annahu cewa shi la yukallimuhum ba zai yi magana da su ba wala liyahdiyahum sabila kuma ba zai shiryar da su kan hanya ba ko فكيف يتخذوه ilahan ya za su riki dan maraki Allah bayan ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya ba ba zai taimake su ba baya magana ittakazuhu ilahan su rike shi ubangiji wa kanu zalimina bi tikabi sun zama azzalimai da suka riki wannan dan marakin Allah a gare su na'am
ومن ما سقط في بَيْنِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لنا لنكونن من الخاسرين Ubangiji ya ce, walamma su kiɗa fi aidihim yayin da ya riga ya sare a hannunsu, nadimu ala ibadati sai suka yi nadama akan bautar gunkin. wa ra'au alimu sai suka san annahum qad jallu cewa sun riga sun bata biha da ita wa zalika amma wannan ba'da ruju'i Musa alaihi salatu wassalam bayan dawowar annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi qalu suka ce la in lam yarhamna rabbuna idan ubangijinmu bai gafarta mana ba ko bai mana rahama ba wa ya gafir lana bai gafarta mana ba lanakunan na minal kasirin wallahi za mu zamanto daga cikin waɗanda suka yi asara suna faɗi kenan na وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من, من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فأنا موسى يا داود bayan zaman shi kwanaki ma- masu tsawo ya zau ya tafi bayan ya yi azumin kwana talatin kwana arba'in aka goma da aka ƙara mishi ya je ya yi kwana arba'in annabi musa ya dawo yana dawowa sai ran shi ya ɓaci saboda yadda ya ga gari ya lalace shine Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumi yayin da annabi Musa ya dawo wajen mutanen shi kaga da tafiyar yau ne a dawo yau ba gari ba zai lalace ba amma da yake doguwar tafiya ce gari ya rude da bautar dan maraki Musa Samir ya shiga ya bata mutane ghadibana annabi Musa sai yayi fushi asifan shadidul huzn غضبانا فشي آسفا فشي أما آسفا شيني أشد الحزن كنا كو شيني مفي نويم فشي قال لهم سيتشي مسلم بئس ما خلفتموني ها من بعدي ban ji daɗin kalifancin da kamun ba ya kai ɗan uwana ban ji daɗi ba amma sai ya haɗa zancen da mutane gaba ɗaya domin ya samu annabi harunu a cikin mutane a ajiltum amra rabbikum kuna gaggawan al'amarin ubangijinku ne wa alqal alwaha sai wurga musu allunan gabaki ɗaya kawai allunan ya wurga musu duka alwaha taurati gadaban saboda bakin ciki da abin da ya faru saboda fushi da yi fatakassarat sai Allah ma ta faɗi duk ta kakkare wa akaza bi ra'si akihi ya kama kan dan uwan shi ko ai bi sha'rihi bi yaminihi wa lihiyati bi shimalihi annabi harun yana da gemu da yawa ya rike gemun da hagu ya kama kan da gashi yana da gashi har baya ya rike yana jan gemun yana kuma jan kan wanshi ne kuma ya girme shi da shekara uku harunuwan annabi Musa ne ya jurruhu ilayhi yana jan shi yana bi'sa ma khalaftumuni min ba'di qala ya ibn um sai ya ce ya kai dan uwana in ji annabi harun alaihi salatu wassalam ko innal qauma stad'ifuni yace waɗannan mutane ba sun ci mutunci na sun wulakanta ni wa kadu ai qarabu yaqtulunani sun kusa ma su kashe fala tushmit tafrid bi al aada yace ka bari ka sake kaina da gemuna kar ka bari dariyar makiya ta riske mu gabaki daya ka san shamatatul aadai wa uddati dali wa kaibatar rajai wa zawalin ni'matu fuj'atin niqma wannan duka ana neman tsari ga Allah da wannan Allah ya raba mu da dariyar makiya so da haka yace kar ka bari makiya su yi mana dariya mana dan uwana ko bi ihanatika iyaya saboda yadda kace yi min dinnan wala taj'alni ma'al qawmi zalimin kuma kar ka sa ni a cikin mutane azzalimai sai ya janyo kanin shi gefe a nan Musa ya ce mishi kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru sai ya ce ni قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين to bayan ya sake mishi kai da gemu ya ja shi gefe ya mishi bayani annan Musa sai sauko sai ya gamsu a wajen da ya ja shi gefe sai ce zauna da ya zauna sai ɗebo man ruwa ce yi alwala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi fushi ya zauna in ya zauna ya yi alwala fushin yana wucewa sai kwatanta musu da abin da annabi harunu suka yi da ɗan uwansa annabi musa alaihi salatu wassalam da hankalin sai kwanta sai ce kala annabi musa ya ce rabbi kifir ne ce allah ka gafarta min ma sana'atu li aki bi aki abinda na dan uwana na jan kanshi da jan gemun shi ya ce allah ka gafarta mini wali aki shi ma dan uwan nawa ka gafarta mishi ko أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا لشماتة به يا هذا شيء أشكن الدعاء saboda yarda da tunkuɗa kuma dariyar makiya din wa na ya ce ubangiji ka samu fi rahamatika cikin rahamarka wa anta arhamur rahimina kai ne mai jin kan masu jin kai ta ce Ubangiji ka gafarta mini, ka gafarta wa ɗan uwa na Harun, na'am. إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين تو شين مالا يجي إذا المرء لم يخلق سعيدا من العزل فقد كاب من رباه وكاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل idan Allah ya halicci mutum shi matsiyaci ne tun fil azal to ba ka da yadda za ka yi ka canja shi domin wannan Musa Samiri mala'ika Jibrilu ne ya rene shi amma ga shi daga ƙarshe ya zama maƙiyin Allah halakakke ɗan wuta shi kuma Musa bin Imrana Fir'auna ne ya rene shi amma shi kuma daga ƙarshe ya zama annabi mursali ulul azmi minar rusuli Allah ce ko ba haka ba shine malam ya ya shiba wannan waka yace izil mar'u lam yukulak sa'idan min al-azal saboda haka sai ubangiji madaukakin sarki ya ce innal ladhina takazu al-ijla ilahan kaga waɗanda suka riki dan maraki Allah sayanaluhum ghadabun azabar Allah da sannu za ta shafe su ko shine min rabbihim fushin Allah ai azabar Allah wa zillatun da kaskanci fil hayati dunya a rayuwar duniya fil amri bil qatl umarni da, da, da kashe kansu ضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة كما sanya musu kaskanci har zuwa ranar tashin alkiyama wa kazalika Allah ya ce haka kama da zainahum kamar yadda muka saka musu najzil muftarin ala Allah bil ishraki wa ghairi muke sakan kawa wanda suka yi kire ga Allah da hada ubangiji da wani haka muke sakan ka musu na'am والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
والذين عملوا السيئات ثم تابوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات أما كاغا waɗanda suka aikata mummunan aiki summa tabu raja'u anha sai suka gane aikin da suka yi mummunan aiki ne min ba'diha bayanta wa amanu billahi suka yi imani da Allah inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'diha ai ba'da taubati bayan sun tuba lagafurun wallahi mai gafara ne lahum gare su rahimun bihim kuma ubangiji mai jin kai da gare su Allah ya gafarta mana Allah ya ji kanmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Thank you.